والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد fasalina alwalago? to muraji'an da muka ce za mu yi ba lokaci amma in an rasa gaba ɗaya bai kamata in ne ba samu gaba ɗaya ba bai kamata a rasa gaba ɗaya ba za mu rika ɗaukan jumla ɗaya ko biyu a baya idan mutum ya gaya mana ma'anar shi mun san an fahimta yayi yawwa yanzu kuma za mu fara karatunmu na baya ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاكي محلها إيه لم لم يتنجس ملاكي محلها وهذه هي من وين الجملة ميكي ميكي ما سيكا كرنت أكا فسر بكوي ميكا فهمت أنا بريسا ميكا فهمت أنا ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاكي محلها أكيد ainihin najasa zai kushe yawa zambi mutulaki da ruwa wanda yake mutulaki bi gairi kai ce da gairi mutulaki bi gairi mutulaki yawa ba da ruwa mutulaki ba yawa lam yatanajjat mulaki mahallaha lam yatanajjat mulaki mahallaha yawa kujiran sa yawa eh mai najasa da abu da ya rufu yawa haka ne malam kuma ni ba na so ma karanta kawai ka gaya mun fahimtar ka kawai ne ka fahimta a wannan karatun yawwa yawwa guri mai najasa yawwa shi ne kawai zancen kaddara da mutum najasa zai taba shi sai ya je wanke da ruwan da ba mutlak ba ba ya wanke da jasan ba to kaga gurin bai zama mai tsarki ba to sai wani tufafi mai tsarki ya zo ya haɗu da danshin gurin to yanzu wannan danshin ba zai na jasantar da wancan ba shi ne na jasa shi bai tsarkaka ba amma ba zai na jasantar da mai tsarki ba shi ne magana mun fahimci wannan to za mu ƙara wani tunda wannan ɗin ba mu samu yadda muke so sosai ba وإذا اشتبه طهور بمتنجس أو نجس سلا بعدد النجس وزيادة إناء أبو البجي نعم إيه سيدي idan abu mai sarki wanda yake mai sarki da mara sarki ya yi cike aka kasa gaya kashe mana abu ba akwai abu yawa ruwa mai sarki da mara sarki ya rikice aka kasa gane adadin mai sarkin da adadin mara sarkin a'a aka kasa gane adadi ba adadi ya tsarki yawa sai mutum ya yi amfani da shi da kan abu nan ya ƙara guda ɗaya a kan adadin mara shi kenan kawai misali ehe
misali kamar zariya guda biyar yawa su ne duka guda uku suna da najasa eh biyu su- suna mai tsarki yawa sai ya alwala da duka ya sallah duka guda nan guda biyar sun duka ehe sai ya ƙara na shida yawa ka saka ne yawa yayi a guda uku guda uku yawa ya ƙara ɗaya kashi wato a adadin na jasan zai ƙara kace uku ne mai na jasan a adadin na jasan zai alwala da uku zai ƙara ɗaya kaga dama an ce ai guda uku ne mai na jasan in yayi da hudu dai ya samu ɗaya mai ƙarfi shine ma'ana ya yi ta kuma ƙara ɗaya ƙara aha wannan ma ya kira su to yace وفي غيره للمتأخرين قولان وفي غيره للمتأخرين قولان لكن أكن بايا يوا كوي ضمير المسلمين إيه ويتيمم آيتي مني فيخلوه الماسي لا ماء معه ويتيمم تو بريم كوما بايا كوي يتي أها ونادي من روك دوات وبولها إن تلك لا غيره يشي فيخلقه الماسئ لا ماء له ويتيمم فيقلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ne ka fahimta a nan a kai ba ma tare da kai malam wa za mu tambaya annan ya kana cikin a gane فيقلعه الماسح لا ماء معه ويتيمم ne muka fahimta a nan يقلع yawwa ال- ال- ال- النعل الذي أصابه yau asabahu النجاسة yawwa يخلعه ehe ويتيمم ehe ها؟ إذا لم يكن له ماء.
إذا لم يكن له ماء أما تأتي عن نعل مو كنا وكنا كم الكون ما شاء الله misali mutum ne ya yi alwala ya yi shafa a kan hukin shi yanzu ba yana da alwala ba sai ya taka najasa a hukin mun gane ya taka najasa a hukin ya zama babu ruwan da zai wanke wannan najasan da yake cikin hukin nashi kun ga yanzu gashi a yanzu ne yana da tsarki amma ga najasa a hukin ba ruwan da zai wanke wannan najasan idan muka ce ya yi sallah haka zai yi sallah da najasa idan muka ce ya tutse hukin kaga zai kai ya alwalan shi zai rusa alwalan shi yanzu ya zai yi zai yi sallah ne da alwala da najasa ko zai tuɗe hukin ne ya rusa alwala sai muka ce yin sallah ba alwala yana da badali idan mutum ya rasa ruwan alwala ya yi kenan amma yin sallah da najasa ba shi da badali ko in ta kure ma yadda za ka yi ne za ka yi to abin da yake da badali shi za a gabatar a kan abin da ba shi da badali sai mu ce fa ya kala abu ya tuɗe wukin in ya tuɗe na alwala ta cewa ta ta ruwa da ya ce mu sai ya ce mama magu alhamdulillah amin ya Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فصل فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين yace farillan alwala zai karantar da mu farilla na farko shine wanke abin da yake tsakanin kunnuwa biyu faɗi kenan faɗin fuska daga kunne zuwa kunne wa zahira shafataihi da mabayyanin lebe mabayyanin leben shi din nan idan ya rufe baki rufewa na al'ada inda yake bayyana kaga zahiri kamar a ciki yake amma kuma in ya rufe yana bayyana haka to dole su ya wanke nan in ya irin rufe bakin nan da ake a rufe nan ya yi alwala kaga bai wanke nan ba sunan shi lamba wa manabiti sha'arin ra'asi haka nan haka ne ma bainal mun tsallake ko yawwa ma bainal uzunaini wa manabiti sha'ari ra'si da kuma matsiran gashin kai almu'tadi na al'ada kaga matsiran gashin kai na al'ada banda mai gashi har goshi banda mai sanko mai gashi har goshi ma dai inda gashi yake zuwa na al'ada daga nan fuskan shi ya fara ko da gashin shi ya yi gaba dole ya wanke kan wannan haka nan mai san koma ba za mu ce wanko haccen ba ya inda al'ada yake tsayawa malamai suka ce idan ka dauki tafin hannunka an je hannun daidai yake da halittar jikinka ka daura shi akan giranka kai haka to anan gashi yake farawa to daga nan za ka wanko zuwa ƙasa shine ainihin iyakan fuska da sama shi yasa yake almutadi na al'ada wazzafani da kuma haɓa ga wanda ba shi da gemu haɓa nan matsiran gemu din nan tun daga matsiran gashin kai zuwa ainihin ƙarshen matsiran gemu shine tsayin fuska faɗin fuska daga kunne zuwa kunne tsayin fuska daga matsiran gashin kai na al'ada zuwa ƙarshen haɓana wa zahirin liyati da kuma mabayyani gemu ga mutumin da yake da gemu mutumin da yake da gemu bakin ainihin mabayyanin gemun nan nashi shine ainihin tsayin fuska To, kaga mun fahimci fuska faɗin shi da tsayin shigo, sai ya ce faye bikilul watarata sai mutum ya wanke zozanyan hancin shi hanci nan tsakanin nan din nan bai dogo hanci ba yana kwanciya ba in ka zo wankewa hanci ya kwanta ai ba zai wanku ba ya ce to dole ka wanke wannan wa asari da jamhatihi jannate na dan goshin shi idan mutum girma ya dan zo ba za a goshin ya dan nan ya yanka yanka ba to ka gan zai alwala ruwa ba zai shiga ciki ba to dole ya murza shi ma yana daga cikin ainihin fuska aha wa zahira shafataihi da kuma mabayyanin leɓen shi nan inda in ya rufe baki yake bayyana shi ma duk dole ya bi ya wanke duk wannan yana bayyana mana guraren da koda sun yi ciki suna cikin fuska dole ya wanke bita kalili sha'arin da kuma tsetse gashin gemun da ta zaharul basharatu ta hatahu da abin nan a fata yake bayyana karkashin gashin wato gemu wajen wanke shi a alwala yana da ainihin fuska biyu idan ya zama gemun idan an kalli gemun za a iya ganin fata a cikin gemun kaga ya zama gemun ba kasif bane kenan ba mai kauri bane dole in ka zo ka murza ruwa ya shiga ka wanke shi a gane kaga mafumin ya nuna cewa idan fata baya bayyana a ƙarƙashin gemun zaka bi ta kan shi da ruwa ne ba sai ka murza ruwa ya ratsa shi ba la turhan amma ba a tilasta mar wanke raunin da bari a ya warke sai ya yi kogo ba yanzu misali mutum ne ya samu rauni a fuskar shi da ya warke sai gurin ya matse ya yi kogo yadda mun ce ya murza ba mamaki ya ji wa kai ciwo to ba a ce wannan ba kawai ya bi ta kan shi da ruwa shi kenan an kuri ka za'iran ko kuma dama haka aka halici gurin za'iran da kogo wani fuskan ba za a ga kamar an dan margulo haka ba ya dan lotsa kuma haka aka halice shi ba wani ciwo ya je zama haka ba to irin wannan shi ma in yayi kogo din ba dole sai ka shiga cikin shi ka murzo ba yawwa kawai in ka wanke zahirin inda za ka iya wankewa shi kenan waya dai domin gama da fuska sannan waya dai yi mutum ya wanke hannayen shi dimir fasaihi tare da gwiwoyin hannu idan ya wanke hannu zai hada har da gwiwon hannu ya wanke kaga tare da gwiwon hannu a nasi ya zo ilal marafiki ko ila zuwa nan kuma yace tare da saboda a kullum a mazhabin malikiya an kafa mazhaban ne akan ainihin saddu zari'a ko kuma ke ainihin shakku idan aka ce iya gwiwa zuwa gwiwa kaga wani zai ce iya bakin kashin nan wani zai ce har nan ma gwiwa wani zai ce tsakiya ta ce ka wanke gaba daya kaga ka wanke gaba daya ko a ina ka iyakance ka riga ka shiga amma in ka wanke inda za ka san iya bakin gwiwan ka wanke iya bakin gwiwan faralin ka ya sauka wa baki ya timi isamin hakanan mutum ya wanke sauran sangali in kuɗi'a idan an yanke sangalan hannun yanzu misali mutum ne game da larura sai ya yanke markashin ainihin sangalan hannun shi daga bakin kukun nan kafin aje gwiwa wani waje ya karye amma akwai dan guntu to yanzu in ya zo wankewan azala wannan guntun zuwa gwiwa dole wanke shi ne a matsayin hannun shi shine bakiyati yi isamin in kudi'a kakafin jiman kibin kamar inda shi kuma an halitta mar tafi ne a kafada ba shi da sangale ba shi da damtse kawai iya tafin ne a kakada to shi ma yanzu ya zo wannan tafin shi ne matsayin hannun shi dole ya wanke shi wankewa na farilla aha bita khalili asabihi in ya zo wanke hannun dole ya tsefe yan yatsun hannu ka zo jin yan yatsun hannu wajibi ne tsefe kuma nan tsefe zuwa ka wanke shi ɗaya bayan ɗaya duk ruwa ya shiga tsakanin nan wajen yan yatsun kafa aka ce mustahabi ne tsefe su dalili yatsun hannu sun yi rabuwan da kowanne ana ganin kamar gaba ne mai zaman kanshi amma in yatsun gaba sun yi haɗuwan da ana ganin kamar gaba ɗaya ne saboda haka shi wancan tsatsefewa mustahabi ne shi wannan kuma tsatsefe shi wajibi ne ana ganin shi kamar kowanne gaba ne mai zaman kanshi la ijalatu khatimihi amma ba a wajabta mishi ijalatu ya wutar da sakini zobe shi ba mana in ya zo yana alwala in ya zoben mazum ne wanda an mar izini ya saka da wuce jira ni biyu ba kuma zoben guda ɗaya ne to ya saka ko da ya kama ni shi da ruwa ba zai ratsa ba ba dole ne sai ya kirkisa ruwa ya shiga ciki ba tunda an mai izinin sakawa wani kaba gairahu amma zai warware ma'ana zai cire gairahu wani zobe ko kuma zoben ne wani wanda aka mar izini ya sa Zoben da ya saka din ba masu yin bane ba wanda aka mai izini ya saka bane to yanzu ya zo alwala dole ko ya girgiza ruwa ya shiga in ba zai ba dole ya cire shi ya wanke wannan gurin in ya kama hannun yadda ruwa ba zai rasa ba ko bai cire shi da ya alwala za mu ce ya yi alwala da lam'a a jikin shi. Aha. Wa masu ma alal jumjumati. Na? Magana ne? yawwa to yanzu wannan gaba daya dan ba za mu ce mu dauki daya matsayin mazur ba to wanne ne in mun ce daya ne mazur to wanne ne mazur saboda haka duka kawai ba zai yi ba dole ko ya girgiza ruwa ya shiga kowanne in ba zai girgizo dole ya cire in ya bari ya yi alwala da lam'a da garin a jikin shi aha shi ne ya ce wa masu ma'anar jumjumati da shafan abin da yake kan kokuwar kai shi kokuwar kai kashin da ya rike kai din nan to abin da yake kan wannan kashin mutum ya shafa kaga wannan ya fi mubaraga fiye da kace ya shafa ainihin gashin kanshi ko ya shafa fata duk abin da yake kan kawai ya shafa in gashin ne in ma fatan ne in ma naman ne in ma menene akan ko wani abu Allah ya littafar mu dai kawai ya shafa abin da yake kan kashin wannan kan bi azumi shuduraihi kuma in ya zo shafan kan dole ya shafa da kashi da kashin kaikaiyar sanan nan din nan wannan kashin dole zai saka shi a cikin shafan ka dan dama da kai da fuska ba mararraba a tsakanin su kawai wannan daga nan zuwa sama kai ne daga nan zuwa ƙasa kuma fuska ne to dole ya zo shafa su ya shafa da kashin kaikaiya kaikaiya shi ne nan kaikaiya suke ce mata shi duwa yawwa ma'al mustarati kuma tare da abin da ya saku a baya na gashi idan mutum ya zama mai gashi mai yawa ne kaga ai gashi mai yawa har zai sauka baya ko to idan ya zo shafa sai ya shafo har inda ya sauka kai saboda ana duba tushen sa din ai yana cikin shi dole in ya zo shafa zai shafa har ya kai inda gashin ya kure sannan sai ya dawo da shafa wala yanqudu dafrahu rajulun aw imra'atin ko namiji ne ko mace ne ya yi kitso in ya zo shafan kai ba ce dole ya warware wannan kitson ba matuƙar in dai ba ya sa wani ulu ko wani barija ko wani abu ya rufe gashin ba in dai gashin ne aka kama aka kitsa in an zo shafa kawai za a shafi kan shi ne an ya shafi kan kitson shi kenan ba war- ba wajen tamar warware wannan kitson ba. Na? Eh? An barida ne bayan rufe gashin an zo shafa an shafa akan barida ne dole a buɗe shi. sai dai kuma shi ma yana da kaidi in kaɗan ne malamin sun ce ba ko aha wal yudkhilani yadayhi ma tatahu ko mace din ne ko namijin ne in sun yi kitso in karo kitso din yana sauka baya to yanzu idan ya shafa mun ce shafa har zuwa inda gashi ya kare ko to yanzu idan ya zo juyo da shafan kai zai saka hannun shi ta karkashin gashin ne sai ya shafo kaga ga gashin ya sauka idan ya shafo haka in ya zo miyarwa ba zai shafa inda ya shafa ba sai ya sa hannun shi ta karkashi sai ya shafo kaga ya shafo ko ina ya shafo ke mutum aha fi rajin masu cikin ciwo da shafa ɗin sai ya sa hannun shi ta karkashi ya shafo wa ghasluhu mujzin wanke kai ɗin ya wadatar wajen shafa da mutum yana alwala ya zo shafan kai ya ce to shi kan me ko ina an wanke shi ba za a wanke ko ya ce ruwa kan ma ya zuba ya wanke sai mu ce yayi saboda me saboda ai hali yayi kari ne ma a kai yawwa wannan wankewan yayi a maimakon shafa an je da nufin da niyyar shafan kai wa ghaslu rijlaihi da wa na ما مبالغة ما المشهور في الشريعة ah ma bi ma bi shi walakin kawai mujizin ko mujizin amma mujiz ma al-karaha mujizin ma al-karaha ما الكلام
wa ghaslu ilayhi da wanke kafafuwan shi duka abaidi da idan kafan shi ka abaidi da idanun kafan annati aini sune wanda suka tsuro bi muftalai safaini ga mararraban majanjaman kafa kashin kafa wannan sangalan kashin kafa din idan yayi kasa da tafin kafa da shi inda suka rabu za a ga ko kasusuwa guda biyu sun tsiro wa'annan su ne ainihin menene su ne ka'abaini to idan mutum ya zo zai wanke kafa dole shi ya hada da wa'annan kasusuwan ya wanke gaba daya a kasusuwan da suka tsiro a mararraban macanjaman kafa macanjaman kafan shine sangalan kafan to mararraban shi da tafin kafa to wannan kashin da za su suka tsiro su ne ainihin ka'abaini idon kafa ake ce musu da hausa idon kafa yawwa majan jama'in shi ne wannan kashin da ya sauko idon kafan shi ne wannan kasuwan da suka tsiro kafin kafa kuma shi ne wannan to mararraban a nan ainihin kashin yake tsiro aha wani jiba an so takalilu asabi'ihima sai sai kai in yatsun kafa ka zo wajen in yatsun hannu muka ce wajibi ne mutum ya sai bai ko wajen in yatsun kafa kuma mustahabi ne saboda ana duba haduwan su ya ba su kaman gaba guda ɗaya ne wannan kuma rabuwan su ya nuna kaman kowanne gaba ne mai zaman kanshi wala yuqidu man qallama zufrahu aw halaqa sha'rahu a ra'sahu mutumin da ya yanke farcin shi bayan yayi alwala ko kuma ya yi aski bayan ya yi alwala ya shafa kai to wala idu ba zai maimaita wanke gurin farcen ba ko kuma ba zai maimaita shafan kan ba saboda yana gama alwala za mu ce hadas ya tashi a jikin shi ya zamo ba mai hadas ba to yanke farce ko ba yanke farce ba zai damar da wannan hadasin ba haka nan ya shafa kai hadas ya ɗauke aske gashi ba zai damar da wannan hadasin ba yana nan akan mai alwalan shi. Aha. wafi lihiyatihi qaulani wajen inda mutum yayi alwala sai ya je aske gemun shi to an yi qaulani wasu malamai suka ce da gashin gemu da gashin kai duk ɗaya ne kowanne ka aske in je ka yi yadda aka ce in gemu mai kauri ne ka bi ta kan shi da ruwa in gemu mai ba mai kauri bane ka murza ruwa ya shiga bayan ka zo alwala ka je ka aske gemu to ba za ka sake wanke wannan gurin ba ko suka ce a'a ai shi gashin kai an yi wa mutum izinin aske shi ba matsala amma gemu ba ma izinin aske shi ba saboda haka tun da ka saba wa shari'a kai ma za a biyo ka da cewa dole ka wanke shi ne kaulani na'am to ga shi nan wajalku cudawa farilla ne cudawa shine bi da hannu duk inda mutum ya zuba ruwa dole sai ya bi da hannun shi ya cuda wannan cudawan farilla ne wahal shin almuwala fi cikinta malan cikinta shi ne ake cewa faul a hausa ba su da faul shi za su ke cewa gaggautawa amma ba wai gaggautawa haka ba idan mutum ya fara alwalan kar ya yanke da komai har ya gama shi ne alfauru shi ne almuwala shi ne cikinta da hausa in mutum ya cikinci alwalan kar ya yanke wani aiki har ya kare to wannan cikintan wajibatun wajibi ne in ka ce eh wajibi ne sai ka ce da sharaɗin in zatara wa kadara idan yana cinye da alwala yake bai mance ba sannan yana da ikon ci gaba da alwalan nashi to yanzu anan wajibi ne ya ci gaba da alwalan shi kar ya sai yanke in ya yanke da gangan kaga tunda mun ɗauka ya bar wajibi alwala ya rushe ko to shi ne ya ce to idan kuma mancewa ya fa wa bana bini ya sin inna siya mutlakan idan mancewa ya mutum yana cikin alwala ya wanke fuska ko ya wanke hannu ɗaya ko ya wanke na biyu ya shafi kai ba yana jin cikin alwalan sai ya manta da alwala yake sai ya kama aikata wani aikin shi daban ba alwala ba yana yi yana yi yana yi yana yi can sai ya tuna ni ba na fara alwala na wanke guri kaza daga nan na tsaya ka ga yanzu tunanin shi ya dawo ko to yanzu kawai mutlakan ya ci gaba da alwalan shi ma'anar mutlakan din nan ko lokaci ya yi tsawo ko bai tsawo ba misali alwalan hantsi ne irin sallan wala'a din na mutum ya tashi karfe shida rabi yake bari in yi alwala in yi sallan wala'a ya fara alwala ya wanke fuska dama dan harka ne ko jinnanin gidaje ne ko mai wubce harka ya zo kawai sai mun tada alwala ya ke shigo wannan harkar aka je ana bugawa ana ciniki ana wayewa can sai da aka yi kiran sallar azhar ya dauki buta sai tana an yi mada na fara alwala to kawai zauna ka ci gaba bana mutlakan bare a inda ka tsaya zaka ci gaba shine wabana mutlakan in nasiya yawwa wabana bi niyatin in nasiya mutlakan ma'anar mutlakan lokaci yayi tsawo ko lokaci bai tsawo kawai daga yakina ya ci gaba kaga sharadin sharadin ainihin wala shine tunawa ke sannan dama mun ce in zakara wa kadara ko sai ya ce wa in ajaza idan kuma gajiya waye yana cikin alwalan ruwa ya kare kaga ba da mun ci gaba ko yana cikin alwalan gabobuwan suka saki ya kasa motsi ko yana cikin alwalan a kama shi aka ɗan daure shi wani dalili da yasa ba zai iya ci gaba ba da yanzu a nan duk lokacin da ya samu daman ci gaba da alwalan shi ya ci gaba ya gini amma malam ya dul matukar idan ya auna ya ga daga gajiya wannan zuwa yanzu da zai ci gaba da alwalan nan ba a samu tsawon lokaci ba in lokaci ya yi tsawo alwala ya rushe ya sake tunda ba man cewa ba yana shi ne kasa waye amma idan lokaci bai yi tsawo ba sai mu ce shikenan kawai ci gaba da alwalanka to yanzu anan ya ce mana matukar lokaci bai yi tsawo ba to lokacin da ya za mu gane agogo za mu duba in agogo ne minti nawa in zamani ne za mu je da ya za mu gane shi ne yake bijja fati a ba'iya za a gane tsawon lokacin ne da bushewan gaɓoɓuwan alwalan. Lokacin da yake alwalan ya kasa ɗin, yanzu da ya samu daman ci gaba, gaɓoɓuwan sun bushe ko ba su bushe ba. In gaɓoɓuwan sun riga sun bushe sai mu ce lokaci ya yi tsawo ka sake sabo. Idan ku har yanzu ga danshin ruwan alwalan shi a jikin shi lokaci bai yi tsawo ba kawai ci gaba da alwalanka da haka za mu gane. To hakan ma sai muka ce ai gaba ya bambanta da wani gaba wajen saurin bushewa yanzu idan mutum maji karfi ne yaro ne matashi wanda yake da maiko a jikin shi jikin shi ba zai bushe da wuri ba maikon jiki zai iya rike wannan ruwan amma idan mutum irin mu ne kan jama mai ga yanan shi ba komai da a bushe da ka zuba ruwan iska yana duka ko ne to yanzu ya za a yi mu gane irin lokaci din shine yace bi zamanin za a gane da zamani din ne ita da la zamanin da gabobuwan ita da la idan suka daidaita suka zama madaidaita ma'ana gaban za mu lura da gaba madaidaici ba gaban mafi ƙarfi wanda yake da mai ko sosai wanda ba zai bushe da wuri ba ba kuma gaban mutumin da yake dama bushe shi ne da abin da ya zuba ma yanzu yanzu yake bushewa ba za mu duba madaidaicin mutum sannan kuma zamanin ma za mu lura da madaidaicin zamani yanzu gari ana iska ana sanyi daga ka zuba iska za ta dauke in ana zafi kuma sai ga ruwan ya dade to shi ma za mu lura da madaidaicin zamani wannan luran kuma za mu kaddara ne yanzu da nake alwalan nan yanzu na gajiya kuma yanzu gashi na samu iko kaddara da zamani madaidaici ne ba lokacin zafi ba lokacin iska da sanyi ba kuma ni din nan da madaidaicin mutum ne ba mai maiko sosai ba ko bushashe ba gaban ya kai ya bushe in ya kai ya bushe ka sake alwala in bai kai ya bushe ba ko da ya bushe kai kawai ka ci gaba da alwala shi ne bi jafafi a ba'in bi zamanin itadala wannan tasbin ya koma a ba da kuma zaman mafu yawa to karka manta dama ya ce wa halil muwalatu wajibatun aw sunnatun wannan aw sunnatun din aka ce akan wajibatun yake aw sunnatun ko kuma sunna ne muwalatin in mun dauka wajibi ne kaga idan mutum ainihin ya bari da gangan alwalan shi ya rushe in muka ce sunna ne mutumin da ya bari sunna da gangan akwai maganganu a kan shi ba za a rusa mai alwala ba to shi ne ce khilafun malamai sun yi khilafa ko suka ce sunna ne muwalat ko suka ce wajibi waniyatu rafil hadasi haka nan niyan sauke kai inda wajihi yayin wanke fuska lokacin da mutum ya zo wanke fuska a wannan lokacin a zuciyar shi zai yi niyyar ɗauke hadasi daga fara wanke wannan fuska. Awil farji ko kuma ya yi niyyar farillan alwala daga fara wanke wannan fuskan dan daga kan shi farillan alwala suke farawa wajen aiwatarwa. Au istibahati mamnu'in ko kuma ya yi niyyar halasta abin da aka hana aikata shi sai da alwala. Abu ukun nan lalle ne mutum sai ya kudura ɗaya a cikin zuciyarsa. Ba wai sai ya yi lafazi da shi ba, amma a ranka lokacin da ka zo wanke fuska ka wanke da niyyar farillan alwala. ko ka wanke da niyyar ainihin ɗaukiya da shi ko kuma ka wanke da niyyar halarta abin da ba a yi sai da alwala sai ka yi wannan niyyar kaga kenan da mutum zai zo yana alwala lokacin da zai wanke fuska babu niyya a ran shi kawai zai wanke ne da niyyar ko ni kura ya sha ba fuska ko wani abu kaga wannan ba da niyyar ɗaukiya da shi bane bai da alwala dole sai ya wanke da niyyar waɗannan abubuwa guda uku da muka irgo ɗaya daga cikin su wa'in ma tabarrudin ko da a ce ya yi niyyar alwala ɗin tare da kuma ya ɗanki sanyi kamar yanzu misali mutum yana zaune sai sai fuska ya yi gumi sai ce kai yaro ka min ruwa bari in yi alwala kuma ka gana ɗan ji dama dama na fuska ta ka ga alwala da niyyar ɗaukiya da shi da kuma niyyar samun ɗan sanyi a fuska to wannan niyyar samun sanyi tun da asalin shi niyyar ɗaukiya da shi ne wannan niyyar ba zai cutar da shi ba. Au akhraja ba'd al-mustabahi ko kuma mutum ya fitar da wani sashin abin da aka halasta yin shi da alwala misali mutum ya ce zan yi alwalan nan na sallan azhar kadai ban da la'asar kaga ya cire wani sashin abin da aka halasta yin shin an ɗauki da shi ko ko ya ce zan yi alwala na ɗaukan ƙur'ani ban da ɗawafi kaga ya cire wani aikin da aka halasta mar yanzu wannan cirewar bai cutar da alwalan shi ba in yayi alwala hadisi ya ɗauke kuma har abin da ya cire ma ya halatta ya aikata shine au akhraja babal mustafa au nasiya hadathan ko mutum ya mance da kare ya zo zai alwala shi ya mance da wancan alwalan nashi ya karye bai san lokacin da ya karye ba yace shi tunda zai sallah ba zai alwalan shi yayi da niyyar dauki hadasi mance wancan hadasin ba zai cutar da shi wajen yin alwala ba ko kuma a ya san yayi hadasin amma hadasin ashe biyu ne ya mance da yana fiye da daya misali ya san ya kama ruwa kuma ya san yayi bayan gari to yanzu da ya zo yin alwalan sai yake ba da zuba mun yi sallah na kama ruwa bari in yi alwala kaga ya alwala da niyan wannan kama ruwan da yi ya mance wancan hadasin to wannan mance hadasin ba zai cutar da shi ba aha kuma la akhrajahu amma banda ya din da ya cire wani hadasi daga cikin hadasan ya zo zai alwala ya yi hutu ya kama ruwa ya yi bayan gari duk bayan ya sallah azhar ya wuce da ya zo yin alwala ya ce wannan alwalan na bayan garin da na yi ne ban da fitsarin da na yi ban da kusin da na yi sai zo na alwala bi ba yawwa dole ka tare ka za ka yi alwala don hadasin da ya same ka gaba ɗayan su amma an ka cire wani hadasi sai mu ce baka da alwala eh ya to ya yi sun jaye to yanzu alwalan da zai yi ai alwalan ya karye ne zai yi yanzu wannan yin alwalan da zai yi ce ban da na kama ruwan kawai na bayan garin da yi ko ban da bayan gari na fitsarin da yi kaga ya cire wani hadisi sai mu ci azuran shi ba mu shi ne la akrajahu amma ban da inda ya cire wani hadisi aunawa mutlaka sahara ko kuma ya niyan mutlakin sarki ma'anar mutlakin sarki mun ce sarki kala biyu ne akwai taharatu hadasi akwai taharatu kabasi ko ko ya yi tarihi shi raratu hadasin shi umanawi ne kawai za ka wanke ne dan hadasin ya dauke kabas kuma abu ne gashi nan hiski kana ganin shi za ka wanke to da ya zo zai yi alwalan sai mutlakin tsarki misali jikin shi akwai najasa da ya zo wankewa bayan ya wanke aka ce to yanzu wannan wanke gaban ka wanke na alwala ne ko ka wanke na najasan da yake ciki ne yake shi kawai ya wanke mutlakin sarki ne da ya yi niyan wankewan alwala ko wankewan na tasa ba kaga yanzu bai samu niyyar ɗauke hadasi cikakke ba yana shakku da yanzu a nan sai mu ce wannan alwala bai yi ba tun da ya yi niyan mutulakin sarki ne bai yi niyan taharatu hadasin ko taharatu kabasin ba balle kuma inda ya wanke da niyan taharatu kabas sai mu ce kwata-kwata wannan a matsayin alwala bai yi ba. Aukala, haka ne? A wiski ba hata ko kuma ya niyyar halarta ma nujibat lahu abin da aka so mishi alwala ga yin abin misali mutum ne zai je da sarkin garin su har zuwa zai son sarki da alwala misali ne ko mutum ne yana so ya zauna ya yi tilawon qur'ani ba tare da ya bar qur'ani ba yayi alwala musabi ne ko mutum yana so ya kwanta ya yi bacci yayi alwala ya yi bacci da alwalan shi musabi ne ko sai yayi alwala da niyyar ire idan wayannan abubuwan wanda musabi ko yin alwala gare su to yanzu wannan alwalan ba zai yi sallah da shi ba saboda me saboda yayi alwalan da niyyar mutabi ne ba da niyyar abin da aikata shi yake wajibi ba amma in yayi alwala da niyyar abin da aikata shi yake wajibi to kowanne irin wajibi zai iya da shi yanzu misali ka yi alwala da niyyar sallan nafila sai sallan farilla yanzu za ka yi da shi saboda sallan nafila ma wajibi ne ka yi alwala yawwa yanzu misali mutum ne zai bacci sai alwala dan bacci yin alwala dan bacci wajibi ne to yanzu wannan in wani abu na wajibin alwala ya zo ba zai iya amfani da wannan alwala a kan shi ba mun fahimci wannan to sai ya zama mutum ne ya yi alwala dan ya yi sallan nafila bayan ya yi alwalin ko ya yi sallan nafilan ko bai ba sai lokacin sallan farilla ya yi ya halitta ya yi sallan farilla da wannan alwalan saboda ne saboda sallan nafila ma wajibi ne sai ya yi alwala ya yi zai yi sallan nafila ba alwala to saboda haka alwalan da ya yi ya yi ne a matsayin wajibi ya yi abin da ba a yin wannan abin dole sai da alwala shi ne ka'idan alwala duk alwala in ka yi shi da abin da ba a yin shi sai da alwala to za ka yi kowane wala abubuwan ko nafila za ka yi sallan farilla da alwalan da kai da nafila amma ba za ka yi alwala da yin abin da yin shi nafila ne da alwala kuma kai abin da yin shi farilla ne ba kawai za mu lura da lokacin alwalan abin da za ka yi alwalan don shi dole ne sai an yi alwala za a yi abin eh dole ne to in kai alwalan za ka iya duk wani abin da sai dole sai an yi alwala za a yi shi. eh mutum ya yi alwala don ya ɗauki alƙur'ani zai iya sallah da wannan alwala tunda dole ne in za ka ɗau ƙur'ani sai ka yi alwala ai a lokacin muna duba niyyar ka na alwalan ne lokacin da ka zo yin alwalan ka yi niyyar aikata farilla ne da shi eh ka yi niyyar aikata abin da ba a yi sai da alwala to za ka iya yin sauran abubuwan yawwa amma idan yin alwalan ba wajibi ne akan aikin da za ka yi to kai alwalan sai ga wani abin da wajibi ne yin shi da alwala ba zai yi kai da wannan alwalan ba shine ma'anar a wiski ba haka ko mutum ya yi niyyar halarta ma nudi ballahu abin da aka somar alwala a kan abin abin da ba wajibi ne ya yi alwala ya yi wannan abin ba kaga mutumin karatun da a ce ya yi alwalan da niyyar halarta abin da wajibi ne dole sai ya yi alwala ya yi zai iya sauran aikin ba da shi aha aw qala in kuntu ahadastu falahu ko kuma mutum ya ce wai da ya zo alwalan sai ya ce in kuntu a hadarsu in ya kasance alwala na ya karye wannan wannan alwalan shi na shi ne to in bai karye ba ba ka ga ba dan shi to wannan alwalan shi ma bai ba kawai ke alwala da dauke hadar a autar tada ko mutum ya zo ya yi ta jididin alwalan shi shi ya yi sallar azhar ya zauna yana ta lazimi da asar ya zo sai ya ce ai mustahabi ne mutum ya yi ta jididin alwala ya yi wa kowace sallar alwala mai zaman kanta sai yayi da niyyar ta jididi kaga a lokacin a zuciyar shi yana ga yana da alwala bayan ya gama alwalan ta jididi nan fa ta bayyana hadasu hu sai kai shi ya bayyana misali a je ɗazin nan da yana lazimi ya manta shi ya ɗauki buta ya kama ruwa kaga wancan alwalan ya kare wannan kuma da yayi din nan yayi da niyyar ta jididi da itikadi wancan alwalan shi yana nan yanzu wannan alwalan ta jididi din ba zai yi ibada da shi ba saboda me saboda lokacin da zai in ka lura ai wannan alwalan ba wajibi bane a zuciyar shi ba wajibi bane sai an yi ai wannan sallah yawwa alwalan ta jidi in je wancan na asali ya rushe wannan na tajrid din ba zai wadatar da kai kai ibada da shi na wajibi aw tarka lum'atan ko mutum ya bar wata lum'a fangata na sai lum'an ta wanku biniyatil fadli da niyyar mustahabi kaga anan akwai kurakurai yawa da mutane suke in ba sun lura ba yawa zai zama ba su da alwala yanzu misali mutum ya zo zai alwala shi abin da ya karanta a fiqhu wankewa na farko shine farilla ba wankewa na biyu da na uku din mustahabi ne to a wankewa na farkon sai ga wani wuri bai wanku ba ya wanke na farilla da ya zo yin na biyun sai da niyyar wankewa na mustahabi a wannan wankewa na misali sai gurin yawan ku yanzu wannan gwankon bai ba warai saboda lokacin da zai wanke ya wanke ne da niyan misali a halin kuma wanke wannan gurin farilla ne yawa shi ya za za ka ji kuwa risala yana cewa wankewa na biyu da wankewa na uku yana zama farilla ne idan ya game a wankewa na farko mafhumi shine idan wankewa na farko bai gama na biyun ma farilla ne idan na biyun bai gama na uku ma farilla ne idan na uku bai gama dole sai ya gani yawwa in na farkon yawwa sai ya ce na biyu yawwa shine magana ina jin mun gane wannan ba aha an farraka niyyata aka ne an farraka niyyata alal aba ko ya rarraba niyyar shi alal abai akan gaɓoɓuwa lokacin da ya zo zai wanke fuska ba mun ci nan zai yi niyyar farillan alwala ba to da ya zo wanke fuskan sai ya ce ya yi niyyar nan ma fuska kaɗai sai wanke ta da ya wanke sai kuma wata niyyar ya ce bari ya yi niyya ma wannan gabar kaɗai sai wanke da haka ya bi gaɓoɓuwan gaba ɗaya kowanne ya mar niyya shi kaɗai zai wanke to yanzu wannan shi ma alwalan shi bai ba saboda shi ainihin alwala in ka zo za ka yi sai ka yi da niyan wankewan gaba ɗayan gaɓoɓuwan sannan alwalan ka yi shi kuma nan ya rarraba niyan akan gaɓoɓuwan shi ne ya ce wal azharu amma magana mafi bayyana a wajen ibn rushdi fil asiri a wannan na ƙarshen shine asihatu inganci yawwa ɗarin shi ya ce magana magana mafi bayyana shine cewa alwalan shi ya inganta inda ai kowane gaban ya wanke shi ne da niyyar zai ke hadasi akan wannan gaba sai dai kawai lokacin da zai wanke bai yi da niyyar na gaban shi ba to yin wannan din a ainihin magana mafi bayyana ɗarin shiru ya ce wannan ya inganta inda kowanne lokacin da zai wanke ya wanke da niyyar zai ke hadasi a wannan gaba. Mugun? Wa ujubuha gorantuwan niyya ɗin ba da hu bayan mutum ya gama alwalan sai niyyar ta gorantu ba na yi mance da niyyar alwalan da ya yi ya san ya yi alwala bayan ya gama alwalan kuma sai niyyar alwalan ta mantu a zuciyar shi gaba ɗaya warabduwa ko kuma karkaɗe ta ma'ana bayan ya gama alwalan ya ce ni alwalan da na yi nan na fasa sai mu ce wannan abu din ya same shi mu bi tafarin an gafarta mara ya yi sallar shi kawai fasa niyyar alwala da mance niyan alwala wannan duk ba zai illa a jikin alwala ba baya da cikin abubuwan da suke karya alwala in so kake kai kare ka je ka kama ruwa ka gani kare kuwa ko kai hutu hanyoyin karyan alwala da yawa amma wannan cewa na fasa alwala baya da cikin abubuwan da suke karya alwala an ya mar ko ya ce ya fasa ya ce sallan shi wa fi taqaddimiha bi yasirin khilafun a cikin gabatuwan niyya tsakaninta da fara alwala biya sirin da lokaci sassauka wannan khilafun an yi khilafa wasu suka ce wajibi ne lokacin da za ka yanke duka a lokacin za ka yi niyya ko suka ce a an an samu barci tsakanin ma ba komai kamar yanzu misali ka ce yaro kai ka mun ruwa in yi alwala a lokacin da niyyar alwalan kafin ya kawo ruwan ka mance niyyar alwalan har ka zo ka fara wanke fuskan ba ba tare da ka tuna ba suka ce tun da fari ka yi wannan niyyar kuma tsakanin wannan niyyar da fara alwalan ɗan lokaci kaɗan ne ko suka ce an yafe shi kenan za ka iya sallar shi ko suka ce dole sai an samu muwala tsakanin wa sunanuhu wannan farilan alwala ce wa sunanuhu sunonin alwala wasul yadayhi awwalan wanke hannayen shi awwalan da farko talatan ya wanke hannayen shi sau uku duk mai alwala in ya zo zai yi alwala ya wanke hannayen shi sau uku da farko wannan sunna ne kuma wanke wannan ta'abudan zai wanke ne don ibada ba don wani daudan da yake hannun shi ya wanke ba kuma zai wanke ne bi mutulakin da mutulakin ruwa ruwa mai sakakken sarki wani yake kuma zai wanke da niyya ne na wannan ibada din cewa wanke hannu so uku uku ibada ne walau nazifatai ne yace ko da hannayen tsaftatattu ne kaga lauɗin nan ya nuna ma cewa akwai magana akwai wanda suka ce in ji hannayen a tsaftace suke wanke su ba sunna bane amma a nan yace ko da hannayen tsaftatattu ne in ka zo za ka fara alwala lalle ne sunna ne ka wanke su au ahadasa fi asna'ihi ko kuma ya yi kai a tsakiyar alwalan misali ya zo zai fara alwala ya wanke hannayen ya fara alwalan yana yana ya wanke bisa ko ya wanke hannu sai alwalan ya kai kaga zai sake fara alwala ko to ai kaga da zuma ya wanke yanzu ma kuma lalle ne wanke saboda wanke su kan a farkon alwala ibada ne ba wai don wani da shi ko na ba ake wanke su ba muftari kadaini kuma zai wanke su a lairabe ne wanke wannan su uku wannan su uku kare cutan ya su wa madmadatun hakanan kurkure baki sunna ne wasin shafun shakan ruwa sunna ne wa balaga muftirun ba baji gaba ne wa balaga muftirun mutumin da yake baya azumi shine muftir balaga ya isa matuƙa wajen kurkure baki da shakan ruwa ka zuba ruwa jewa an zaka kurkure ka zuba ruwa jewa an zaka shaka tunda ba azumi kake ba balle mu tunanin karka je ka karya azumi kaga mabuni in mutum azumi yake kiyaye saboda wucewan wannan ruwan zai iya karya mar azumi wa fi'lu ma bi sittin aikata kurkurewa so uku da shakan ruwa so uku bi sittin da kamfato shida afdalu shi yake suna cewa sittun min sittin أفضل من ست من ثلاث وست من ثلاث أفضل من ست من اثنين وست من اثنين أو من اثنين أفضل من ست من واحد ست من ست kai aiki shida kurkurewa so uku shaƙan ruwa so uku din nan ka yi su da kamfato shida ma'ana kowanne ka yi da kamfato mai zaman kanshi ka kamfata ka zuba ka kurkure ka zubar ka ƙara kamfata ka yi so uku kamfato uku kurkurewa uku sannan ka ƙara kamfata ka shaƙa ka face ka ƙara kamfata ka shaƙa ka face ka yi so uku kaga ka yi sittun min sittin aiki shida da kamfato shida to wannan afdalu min sittin min salatin ya fi da ka yi aiki shidan nan da kamfato uku. Aiki shida da kamfato uku shi ne ka kamfata, ka kurkure ka zubar sai ka shaƙa ka faci. Sai ka kare kamfata, ka kurkure ka zubar ka shaƙa ka faci. In kai ko uku, ka yi aiki shida da kamfato uku. Ko? Kaga sittin min salatin. To sittin min salatin abdul min sittin min islaini. Ka yi aiki shida da kamfato uku ya fi ka yi aiki shida da kamfato biyu. ya ka fito bi yake in ka kamfata ka kurkure ka zubar ka kurkure ka zubar ka kurkure ka zubar sai ka kara kamfata ka shaka ka face ka shaka ka face su uku ka ka situ min isra'il ko to situ min isra'il abdul min situ min wahid in ka kamfata guda daya ka kurkure ka zubar su uku ka shaka ka zubar su uku ka ka situ min wahid yawa to shine yace wa fi'luhu ma bi sittin afdalu aikata kurkurewa uku da shaƙa uku na bisikin da kan fito shida afdalu shi ya fi sai ce wa jaza sun halatta bigarfatin da kan fito ɗaya kaga sittun min wahidin kenan jaza bigarfatin au ihdahuma ko kuma kowane ɗayansu ya halatta bigar fakin da kamfato in ka kamfata ka kurkure ka zubar su uku in ka kamfata ka shaƙa ka zubar su uku kaga cikin min isnaini kowanne kai ya halatta sai dai akwai abdali a tsakanin wasu sarun haka nan fashewa idan mutum ya shaƙa sunna ne wa masu waje hai kulli uzini haka nan shafan fuskokin kowane kunne kowane kunne ka shafi fuskan shi cikin shi da bayan shi mutabi ne wata jiridu ma ma sabanta ruwan kunnuwan idan ka zo shafan kunne kar ka shafa da danshin da ka shafa da kai ka sake sabon ɗigon ruwa sannan ka shafa wannan sabunta ruwan shi ma sunna ne mai zaman kai kada daga mutum zai shafa da dan hannun shi za mu ce ya samu sunna na shafan kunne amma bai samu sunna na tajjidul ma'i ba shi ma zaman kai shi wa mantar haka ne wata jikin ma'ima wa raddu matsirati haka nan juyo da shafan kai shi ma sunna ne idan mutum ya shafi kai ya juyo da shafan wannan ciwon shi ma sunna ne wa tartibu fara'idihi jeranta farillan alwala ya fara wanke fuska sannan hannun dama sannan hannun hagu sannan shafan kai sannan wanke fuska fuska yayi su a jere sunna ne fa yu'adul munakkas wahdahu saboda haka za a maimaita wanda aka sun siyar wahdahu shi kadai in ba kuda in lokaci yayi tsayi yanzu misali mutum ne da ya wanke fuska ne da ya wanke hannun hagu sannan ya da ya wanke hannun dama sannan ya ci gaba da alwalan shi daga baya sai ya tuna to yanzu ya zo ya wanke hannun hagun shi kadai saboda ya samu wannan tartibin in lokaci yayi tsawo kenan kuma tsayin lokacin shi ma jijjafafin zamu lura da bushewan gaba ne kamar na ɗansu wa illa in lokaci bai yi tsawo ba to ya maimaita shi ma ta bihi tare da abin da yake biye da shi ya zo ya wanke fuska maimakon ya wanke hannun dama sai ya wanke hannun hagu sannan zai wanke na dama yana wanke na hagun ya shafi kai ya wanke gaba gaba bai bushe ba sai ya tuna to yanzu in ya dawo ya maimaita wanke hannun hagun sai ya sake shafan kai da shafan kunne da wanke kafa abin da yake da kan shi abin da ya ba gaba ɗaya zai maimaita lokaci bai tsawo ba wa man taraka farban wanda ya bar wani faraji a alwala a tabi wa bi salati ya zo da shi ya zo da sallah misali mutum yana alwala sai manke da wanke wani gurin da wanke shi farilla ne kamar fuska ko hannu ko shafan kai ko wanke kafa sai da ya sallah ya kira to yanzu ya dawo ya wanke wannan gurin sannan sallan da yake ya sake tan sallan farilla ne wa sunnatan idan sunna ya mance fa ala ya aikata ta bima yustaqbalu saboda abin da aka fuskanta na ibada idan zai yi ibada da wannan alwalan sai mu ce zo ya aikata wannan sunnan saboda ibadan da zai yi da wannan alwalan kaga in ba zai wani ibada da alwalan ba shi kenan ko ya wuce wannan sunnoni kenan sai me yawa wa fada'iluhu mustahabban alwala kuma su ne kamar haka mawdi'un tahirun mutum ya samu guri mai tsarki in zai alwala kar yayi a guri mai najasa ya samu guri mai tsarki mustahabi ne wa qillatul ma'i karanta ruwa bila hajjin ba tare da iyakan cewa ba mustahabi ne in mutum zai alwala ya karanta ruwa ma'anar karanta ruwa ya ɗibi ruwa daidai da zai ishe shi kar ya kara wannan shi ko abin da yasa aka ce bila hajjin saboda kowane mutum yanayin shi daban da dan uwan shi kowa ya san iya abin da zai ishe shi abin da zai ishi wani wani bai wuce wanke fuskar shi ba saboda wani fuskan yana da kaushi dole sai an cuɗa ruwa ya shiga wani fuskan kuma na ne kawai daga ka zuba ruwa zai wanku saboda haka bila hajjin kowa ya wanke gurgudan yadda bai farnan ruwa ba. Kargusili kaman wanka shi ma karanta ruwa da misali. Wata yammunu a ba'in wa ina'in haka nan damanta gaɓoɓuwa kowane gaba ka fara wanke dama sannan hagu. Wa ina'in haka nan kwariyan da za ka yi alwala shi ma ka damanta shi ka ajiye shi gefen dama. Amma fa in fitiya shi kwariyan idan buɗaɗɗe ne. amma idan ba buɗaɗɗe bane kamar buta ka ajiye shi gefen hagu ka karkato shi wuce akan ka ajiye ta gefen dama tun dai yana bukatan ka karkata wa hannun hagu a hannun dama ne wa badu'un hakanan da farawa bi muqaddami ra'sihi da gaban kai shi kaga yanzu anan sai mu ce kai a gaɓoɓuwan alwala shi kaɗai ne wanda gaba ɗaya ne masu irgazi ma za su ce ma wani gaba ne a alwala wanda shi kaɗai ya taro abu uku ya taro farilla da sunna da mustahabi sai kai kowane gaba za ka yanke farilla ne wankewa na farko na biyu da na uku mustahabi ko to shi kai ya taro farilla da sunna da mustahabi gaba daya shafan kai farilla ne idan mutum ya shafa ya juyo da shafan kan sunna ne sannan kuma idan ya zo shafan ya fara shafa ta gaba ya je baya sannan ya ɗauko daga baya ya yi gaba yin haka ɗin wannan kai kiyan shi ko misali kaddara da mutum da ya zo ya taɓa ruwa ɗin sai ya ɗauko daga baya ya yi gaba sai mu ci aikata farilla idan ya koma sai mu ci ya samu sunna ake ya samu shi yadda shafan kai to amma bai fara ta gaba ba ya bar misali yawwa shafan kai farilla ciwo da shafan kai sunna farawa ta gaba misali a wa shafu gaslihi haka nan biyun ke wankewan shi din da ake wankewa wata silisu da ukun tashi farilla ne idan ka wanke na farkon yawon ku na biyu da na uku duk misali ne aha wahal shin arrijilani kafafuwa su ma kazalika haka nan ne wankewan su na biyu da na uku misali ne Ahu ko kuma almatulub abin da ake nema a kafa kawai al'inka a tsabtace kafan mana a tsarkake shi in je kafan yawon kutas ko a wankewa na farko ne shi kenan kuma ko a na uku ne biyan kuma za ka iya karawa wannan hal na farko kenan wahal kuma ka ga ya adadin wahal dan zai baka hukunci da yace wahal kuma wai shin tukurahur rabi'atu da aka ce a wanke na uku na hudun idan mutum ya wanke na farko farilla na biyu da na uku mustahabi in ya kara na hudu wannan na hudun makaruhi ne au tumna'u ko kuma an hana aikata shi haramun ne to shine khilafun aka yi khilafa an yi khilafa a wancan na farko cewa kafa shi ma so uku ake wankewa wasu suka ce akwai abin ne ma a kafa shi ne a tsaftace shi ko so nawa ne sannan an yi khilafa wajen wankewa na hudu makaruhi ne ko haramun ne to duka an yi khilafa wa tartibu sunani jeranta sunnoni shi shi ma ainihin mustahabi ne yayi sunnoni a jere hau ma'a fara'idihi ko kuma ya jeranta sunnonin tare da farillai sai ya fara wanke hannu ya kurkure baki ya shaki ya shaki fuska sannan ya fara wanke ainihi ya shaki hanci sannan ya fara wanke fuska wasu wakon asuwaki mustahabi ne idan mutum yana ayyazu alwala wa in bi isba'in in bai samu itace asuwaki ba ko da dan yatsan shi sa ya dirza mustahabi kan salatin ko udad minhu kaman sallar da ta nisanta minhu daga alwalan da yayi da asuwaki yayi alwala alwalan yayi asuwaki ko yayi sallah ko bai sallah ba sai da aka dauki lokaci kuma yazo zai sake alwala ana so ya sake samun asuwaki ya goga wa tasmiyatun hakanan yin bismillah a alwala mustahabi ne wa tushra'u fi ghuslin kaga daga nan ya ce bismillah mustahabi ne a alwala to dama yana so ya rika kawo ainihin karatun a takaice yanzu zai kirgo mana duk guraren da yin bismillah mustahabi ne saboda ya sauke wa kanshi a gaba yace wa tushra an shar'anta yin bismillah fi gusulin cikin wanka in ka zo wanka kai bismillah wa tayammumin a taimama kai bismillah wa aklin in za ka ci tuwo kai bismillah wa shurbin in za ka sha kai bismillah wa zakatin in za ka yanka kai bismillah wa rukubi da batin in za ka hau dabba kai bismillah wa sabinatin in za ka hau jirgin ruwa kai bismillah wa dukulin idan za ka shiga liman zinin gida wa biddi da kishin hakan za ka fita liman zinin ga gida duk kai bismillah wa masjidin in za ka shiga masallaci shi ma kai bismillah wa lubbin idan za ka sa tufafi kai bismillah wa zarki babin in za ka kulle kofa kai bismillah wa itfahin isbahin idan za ka fitar da sikira kai bismillah wa wadin idan za ka yi taku na mace kai bismillah wa suqudi khadijin minbaran haka nan hawan mai kudu ba ga minbari shi ma zai hauye bismillah wata gami da mayitin idan mutum ya rasu za ka rike mar ido ka yi bismillah wala bihi idan za ka saka shi a cikin lahadi cikin kabarin shi ma ka yi bismillah to kaga wannan duk kurare ne wanda yin bismillah mustahabi ne sai ya kawo su anan duk da ba suna babin alwala bane wala tunjabu iqalatul gurrati ba a so tsawaita sofa ne ba tsawaita sofa ne shine mutum ya kara a inda aka iyakance a alwala an ce wanke hannu faradin shi zuwa bakin gwiwon hannu to ba ce ka wanke zuwa hamata ba ka ka kawai ta yi sofa ne ba mustaji ba kawai ta sofa ne sofa ne shi ne gurin da ake wanke alwala ranar tashin jama ba mutum zai tashi yana haske ba to wai ya kawai ta wannan hasken ya kara to wannan ba mustaji ba wa masuwar rasabati shafan wuya idan mutum ya zo shafan kai ba ce shafa harcen wuya ba shi ma dai duk bangaren tsawon su so kane shi wa tarku masil abani haka nan ba a so bari shafe gabofuwa da wani tsalle ba idan mutum yayi alwala ba mustahabi ba ne ce bari ya bar ruwan alwalan ya bushe ai shi ma ruwa ne mai albarka wa ya gaya maka ka gama alwala eh in kana so dauki tsalle ka goge wannan barin ba mustahabi ba ne yana nuna ma halaccin abin ne ba wai yana nufin mustahabi ne gogewan ba amma barin ba mustahabi ba ne kawai ja'izi ne ka goge yawwa wani shakka bi saji take in ba mu manta ba a baya ya ce mana idan mutum ya wanke na biyu da na uku wankewa na hudu in ya wanke ya aikata makaruni ne ko kuma wankewan haramun ne ko shi ya kai kila ba ba to yanzu a nan kuma wa in shakka fi saji take idan mutum ya yi shakku cikin wankewa na uku yana shakku wai wannan wankewan da na yin na biyu ne ko na uku ne kaga idan na biyu ne akwai bukatar ya kara wankewa na uku idan na uku ne kaga wankewa na na gaban nan zai zama na hudu to yanzu a nan fa fi karahatiha a cikin karhancin kara wankewa ya kara akan wanda yake shakkun nan wannan lillahi da kuma musabanci cewa musabi ne kaulani an yi magana biyu wasu suka ce tun da dai yana shakkun na uku ne ko na biyu ne ya bar shi a na uku ai duk abin mustahabi ne ma ba wajibi bane saboda haka kaga ya fara wankewa makaruhi ne wasu suka ce a'a ba shakka yake ba ai duk abin da kake shakku mutumin da ya shakku akan adadi bana da kin ya ce ba kawai ya bari na biyu ne wanke na uku kaga kenan wankewa mustahabi ne shi ne aka yi kaulani qala imamul maziri a karan kanshi da aka zo wannan matsalan sai ya ɗauko wani matsala ya haɗa ya yi tashbihin shi da wannan matsala ya ce wannan misalin shi ka shakkihi kamar inda mutum ya yi shakku ne fi saumi yaumi arafata cikin azumin ranar arfa hal huwa idu cewa shi ne idi ranar ko ba shi bane yanzu misali mutum ne yana cikin watan zulhashi sai kawai ya wayi gari yana tunanin yau din nan takwas ga wata ne kaga gobe da tara ga wata ranar hawan arfa azumi mustahabi ne a ranar ko kuma a yau tara ga wata ne gobe goma ga wata ne ranar idi ne haramun ne yin azumin wannan ranar ko mutumin da yake wannan shakkun bai samu yakini ba ya tashi da azumi gobe mustahabi ne in mun duba cewa ranar arba ne da mustahabi ne ko kuma makaruri ne saboda kar ya je fada yin azumi ranar idi da shari'a ta hana to shi ma a nan imamul maziri ya ce kaulani an yi magana kaga ya yi tashbihin shi da wancan wanda yake shakkun wancewa na uku ne ko na hudu ne alhamdulillah ai in ka ji kaula in ka ji kaula ne ai kowane kauli mai tashbihi ai za ka ji an ce wara ja alal mashhuri alal sayi alal kaza ma ka ji an ce kaula ne kowane kauli mai tashbihi kowanne kalkin shi daidai yake da kan uwan da ka dauka eh yayi eh eh mutum ne ya wanke gaban sai ya wanke koko